بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أزلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci na tsamiya mai kaji a wannan gari na nasara godal wanda kuma muna a cikin wannan sura ta suratul dukhan wanda a jiya mun tsaya aya ta 39 a cikin wannan sura wanda aiwa za mu tashi aya ta 40 kenan daidai shine fadar Allah madaukakin sarki inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in wanda mun ji ayoyi dai da suka gabata yanda ubangiji madaukakin sarki yake karantawa irin dalilai da ayoyin da suke tabbatar da watan lalle Allah madaukakin sarki shine wanda ya cancanta a bauta ma kuma dukkanin halitta baki daya bayan an mutu za a tayar da suwa domin a yi hisabi to shine sai ubangiji madaukakin sarki zai ci gaba da bayani yace inna yawmal fasli ya ce lallai ranan nan ta rarrabewa wato shi ne wanda za a zuwa a yi hukunci a tsakanin bayi duk wanda yake ya cutar da wani a fitan bashi da haƙƙin shi shi ne ranar rarrabewa don yin hukunci mana shi ne inna yawmal fasli lallai ranan nan ta rarrabewa shi ne yawmal ƙiyamata ran tashi alƙiyama wadda yafsulullahu ubangiji maɗaukin sarki zai rarraba ya yi hukunci fihi a cikin wannan yinin bainal ibadi tsakanin bayi to shine sai Allah ya ce miqatuhum shine lokacin da an kai masu alƙawali wanda za a tara su ajma'ina baki daya lil azabi daimi domin yi masu azaba madawwamiya a ubangiji madaukin sarki yana magana a wannan aya cewa a ranar alkiyama kaman su waɗannan kafiran da ake ta fama da su ba ana gaya musu cewa ayi imani da Allah a bauta ma Allah shi kadai ne wajibi a bauta ma dukkan dai sun kiya har ma sun ta biyowa malmakin ma a ce kin imanin ne ba su yi ba a ce sun kama kansu to duk da haka nan ma kokarin da suka yi ya za su yi masu ga sun cutar da manzo Allah su sallama da kuma sahabbai da sun kai imani tare da shi ya to shine sai Allah ya ce to shikenan ba matsala in sun ci gaba da yin duk abin da za su yi to akwai dai wata rana tana nan tana zuwa ita ce ranar alkiyama wadda a wannan rana lalle akwai hisabi ran nan hisabin nan Allah zai masu hisabi na rashin imanin su da Allah zai masu hisabi na cutarwa da sun kai ta kokari ga manzo Allah sallama da kuma sahabbai saboda haka shi yasa da amayin alkiyama yini ne wanda yake na adalci wanda abinda mutum ya aikata shine kawai zai gani sai dai fadala ta Allah da za ta sanya kuma wani laihin ma mutum yayi amma kuma sai Allah madaukin sarki ya yafe mai shi shikenan ma kawai kuma watan a shahe mai shiya a mayan mai da shi aikin lada duk wannan ne zai kasancewa saboda fadala ta Allah madaukin sarki din saboda haka a to hisabin da shi sai an yi sannan hisabin nan kuma ba wai tsakanin bayi mutane kawai kadai ba a'a zai kasance tsakanin mutane wasu wasu ma'ana bayan hisabi na mutum tsakanin shi da ubangiji ne kenan akwai hisabi na mutum tsakanin shi da bayin al- da shi da bayan Allah duk waɗanda ya san ya cutar akwai hisabi akwai hisabi kuma tsakanin bayin Allah wato a a mutane misali da duk wasu halitta wanda sun ka cutar misali mukaddara sai a ce kamar da bayani ya gaba da cewa su aljanu da su da mutane su ne waɗanda Allah ya aiko ma manzo Allah su sallama cewa duk sai sun yi imani kuma aikowa ta tilas dole abota ma Allah imani to su ma ne idan kai dan adam ne ka cutar da su wa a bisa ga sani ga ganin dama shi ma akwai hisabi in su ne aljanun su ma suka cutar da kai ya su ma akwai hisabin a lahira din to duka dai sai ta kai ma kai hisabin ma har tsakanin dabbobi da dabbobi masu an yi shi ma'ana shi ne idan wata dabba ta kware wata dabba sai an hita mata da haƙƙin taron tashar kiyama shi yasa a wanda amma kamar yadda an ka sani da mutane da aljanu da makocin su ne za su shiga aljanna in sun kai aiki na kware kuma su ne in sun kai mugun aiki za su shiga wuta mutane da aljanu amma ban da dabbobi su su dabbobi ba ruwansu da aljanna ba ruwansu da wuta iyaka dai kurum hisabin da za a yi za a yi masu hisabi ne domin a haitar masu da haƙƙin abin da kowace ta yi ma wata na zalunci kurum don haka idan aka samu akwai wata dabba wadda misali ƙilan wagga tana da ƙaho wagga nan ba ta da ƙaho sai ya zama ya ƙahonta amfani da ƙahonta domin ta soki waccan da shi misali akan zalunci da sauransu da haka ko irin kaza ka san gaza haka wacce na sakwata wacce da sauransu ko to don lahira sai ya yi hisabi fa za a yi masu hisabi sai ta rama ita waccan ne wadda ba ta da ƙahon lahira za a yi mata ƙaho ɗin shi kenan sai ita ma ta rama haka za a yi to wannan sai bayan an yi an gama sannan sai duk Allah ya ce musu gaba ɗaya su zama ƙasa eh sai a ce musu kunu turaba ku zama ƙasa baki ɗaya to ai nan ne lokacin da aka yi musu hisabin su dabbobin bayan an gama hisabin gaba ɗaya an mai da su ƙasa to shi kuma wanda an mutum ko aljani wanda yake kafiri ya aikata mugun aiki zai shiga azabar wuta zai kalli azabar da an ka tare da mashi da musibar da zai fadawa ciki ne sai kuma ya kalla yanzu ga dabbobi nan su an masu nasu hisabi an ce su zama ƙasa sun huta da ɗa to shi ne kanji Allah yana magana inda hanzar naku azaban ƙariban yau mai yanzu rumaru ma ƙaddamin wai ƙulul kafiru ya laita ni kun tutura ba zai rika cewa ina dai shi ma ya zama ƙasa ɗin kamar wanda ya ga waɗancan dabbobin sun zama ƙasa wai shi ma dai da a mai da shi shi ma ƙasa da ya huta tunda kaga da an zama ƙasa ya magana ta kare ko bayan aljanna ba wuta to sai ga ta yi sauƙi gare shi to Allah ya kiyaye mu to kaga shi hisabin nan dai za a yi shi kuma a kowanne daga ciki duka dai ubangiji madaukakin sarki zai yi adalci bisa ga wannan hisabi din wanda za a yi ba za a zalunci kowa ba kowa bakin abin da ya aikata ne za a mai sakamako da shiya mutum ba zai aikata aiki na sabon Allah ba a mai ƙari ba kuma ba zai aikata aikin lada a rage mai abu ba a'a sai an ƙara mai har ma shi mai aikin lada ma ƙari ma aka yi mashi ba baki daya wannan a shine ubangiji madaukakin sarki yake cewa don haka wannan yinin shi ne wanda an ka tanar mu shi ne inda yau malfasili ko kamar yadda ya faɗa can wani inda yau malfasili ka na miƙata ko nan kuma ce inda yau malfasili miƙatuhum ajma'ina yin na ranar tashi alƙiyama kamar yadda aka san tashi alƙiyama yana da sunaye da yawa irin yau malfasili ɗin yau malƙiyamati yau matubula sara'ir yau ga suna da yau matagabu yau duk dai suna da yawa suna na kinnashi ɗin to shi ne allah ya ce shi ne miƙatuhum lokacin da an ka sanya masu ajma'ina baki ɗaya wanda za a tara su a yi masu hisabi kowanne daga cikinsu a ba shi sakamakon da ya dace da shiya to sannan sai Allah maɗaukin sarki ya ce kuma a wannan rana ɗin yauma rana ce wadda layu guni maulan mai taimako baya wadatarwa an maulan daga wani mai taimako wato shi ne biƙarabatin ta hanyar ‘yan uwantaka na kusanci au sadakatin ko kuma abokantaka ai laye da fa'o an an bai iya tunkuɗe mashi komai min al'azabi na azaba wala hum yunsaruna kuma sannan ba za a taimake su ba yumna'una sai a hana a hana su min hurga wannan azaba din wato shi kuma anan ubangiji madaukin sarki yace yawma la yughni maulan an maulan da yake wannan kalma ta maula tana da ma'anuna da yawa tana da ma'ana maula mai taimako tana da ma'ana kuma irin maula ubangida misali haka wanda yake ubangidanka maula shi yasa ka ji ko kuma irin shugabanka haka wanda yake shi ne jagoranka duk da kalmar maula tana ɗaukar wannan din shi yasa ka ji ana cewa maula na shehu wani misali wai ma na jagora na shugabana shehu wanto shine maula dai tana da ma'anuna irin waɗannan din da yake shine zaka ji hadisin da yake cewa man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu duk wanda nake shugaba ne aliyu ma sayyidina ali shi ma kenan shugaban shi ne to wannan kalmar maula kenan to da haka shine nan Allah yake cewa wani mataimaki ko wani ubangida duk dai wanda ka bashi din to bai iya watan yin wani amfani ga watan wanda yake taimako ne din anan in kaga amfana sai in kusancin naka na Allah ne kamar yadda muka faɗa can ayar da ta gabata alakhir lahu yawma idhin ko ba'dhum li ba'dhin aduwwin illa lil muttaqin da aka faɗa din to shine cewa masu yin soyayya a ran tashi alkiyama za su tashi ran suna kin juna sai dai waɗanda soyayya ta su ta saboda Allah ce ta Allah ce da ba kawai to su kama waɗannan ko tashi alkiyama ran nan tana amfani kuma tana aiki to su ma anan idan shugaban naka mai gidan naka tahiyyar ta Allah ce da ma ta hada ko to can kan tana aiki tunda ai misali mun faɗa ko cewa har akwai hadisin da wanda aka rawaita daga sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallama yana cewa yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun kum yace al anbiya'u thumma al ulama'u thumma shuhada'u yace shahidai masu yin ceto guda uku ne yace akwai annabawa za su yi ceto sannan malamai ma za su yi kuma watan shahidai za su yi to sai ya zama kila ai waɗanda ai abokantakar da kuke tare da kai da suwa uwayen gidanka ne na shugabanci manya ne a lamari na addini malamanka ne shugabanninka misali to tunda an ce misali za su yi ceto ran tashi alkiyama ka san dai kamin su ceto wani ka san dai kai ahwar kogo kamin su ceto wani wanda annage yi misali to kaga can har lahira ita wannan za ta yi amfani in dai haduwa ta Allah ce amma wadda ba ta Allah ba ya zama kawai ta haduwa ce ta ayi wata zalunci ayi wata keta ayi wani abin da ba daidai ba da sauran abubuwa na sabon Allah to ita ce ake magana ba za ta yi amfani can din ba to nan su ne aka nufin yau malayu guni maulan rana ce wadda wani ubangida ko ka ce wani shugaba ko ka ce wani mataimaki baya amfani bai wadatarwa an maulan daga wani watan wanda yake ubangida ne ko kuma abokin nashi din ko wanda suke tare din bik alabatin ta hanyar kusantaka wato shi da sai zan mutum dan uwa ne na jini amma tare suke haduwa ana yin abubuwan da aka yi na sabon Allah to ran lahira kan ba wani bayani amma ƴan ƴan uwantaka ce kuma ta jini da amma kuma ta Allah haduwa ta Allah ta haɗu ta wannan tana amfani har lahira din sannan yace au sadakatin ko abokantaka sai zama aboki ne ya hada ka abota ce ta hada ka da kai da mutum to shi ma wannan abuta idan ta hada mutum da shi da aboki ne matukar dai abokan nan ta saboda Allah ce aka yi ba wata keta ciki ko wani munafunci a ciki to shi ma wannan har lahira tana amfani din to shi yasa yace to irin waɗannan din amma da zaran ba wannan to ba ta da amfani saboda watan kasance shi tashi alkiyama din yini ne wanda yake mai matukar ban tsoro da kuma watan wahala a cikin shi duk da yake ga kafirai yake da wahala kamar yadda alkurani ya faɗa alal kafirina yace gairu yasirin ga kafirai baya da sauki muna fatan mu ma Allah ya sa ya zama mai sauki gare mu alfaran manzon Allah sallama to da haka shi yasa kaga cewa zaka ga har ana gudun juna kaga mata tana gudun mijinta kar su haɗu miji yana gudun ya game da matar shi ɗa na gudun ya haɗu da baban shi baban yana gudun ya haɗu da ɗanai wani kowa abinda ya kawo gudu kada mata ta game da mijinta ya yi karata ya ce to ai ai haƙi ne na biyayya na kaza da kaza bata mai bayyana karata kaga kuma hukunci za a yi can lahira ba a yahewa balle ko da ce yahe mata yahe din tan ba mai yahewa can lahira din nan duniya aka iya yahewa amma da an ce can lahira shikenan magana ta kare to shi yasa abbe son ita mata ba ta sun mijin ya game da ita don gudun haka nan din shi ma bai so ya game da ita don gudun ita ma da kawo ƙara ta cewa ita ma ai hakokanta da kaza da kaza ita ma bai cika mata matsayinta na mata ta shi ma wanda ya kawo gudu shi yasa bai son a game din haka nan uba da bai son ya game da ɗane shi ma gudun ya kai ɗan ya yi ƙara ta cewa matsayi na yana ɗagare shi akwai haƙƙi ne na kaza da kaza wanda bai cika mashi ba shi ma sai an haita mai da shi ya shi ma ɗan bai son ya game da uba ne shi ma saboda gudun uba ne ya yi ƙara ta shi ma ya ce akwai haƙƙi ne matsayi ne na uba ne da bai mai biya gare shi ba da kaza da kaza shi ma to shine kaji alƙur'ani ke cewa yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sai ce likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowa ran nan abinda aka gabana kawai ya ishe shi to shi yasa ya ce yawma la yughni maulan amma wannan din kiran kaga ba magana ran nan kowa ta kai ne yake nafsi nafsi in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi kan ummati ummati yake ko shi yasa ake cewa kamar yadda Imam Al-Qadhi ya kawo wani hadisi da yake magana cewa ranar alkiyama duka za a zo annabawa baki ɗaya kowanne daga cikinsu kowa daɗa gashi da yana rabbi sallim sallim dai Allah kamar irin abin da hausa ka ce Allah gyara Allah gyara an gane to shi ne misali to duk wannan hali shi ake to amma shi kuma duk gasu suna haka kowanne gashi zazzaune bisa kujera kuma amma shi manzo asalma bai ga ta zama ba shi tsaye yake kujera tashi ba bai zai zauna ba shi dai al'umma ta kawai ka tunani ya za a yi dai ya za a yi dai jama'a ta saboda tausayi gare mu sallallahu alaihi wasallama to shi yasa kaga ba abin da yake so gare mu in bayan kawai duk mu taimu shige aljanna haka manzo Allah yake so bai yi Allah bai kidu duniya gaba ɗaya kowa ta shige aljanna ba shi yasa kaga an kai ta mai abubuwa kala kala na cutarwa kala kala akan saboda lamarin addini na amma shi ko abin da guri ne dai addinin ne ya saka kowa kowa ya karbe shi don dai a tai a samu rahama Allah kawai shikenan guri na shi to shi yasa duk ya dauki duk abin da za ya dauka din akan wannan din to don haka shi yasa kaga da ma aikin da Allah ya kawo shi ko ce yayi a duniya kenan don ya zo da wannan sakon kuma ya zo watan ya samu ya ceci al'ummar duniya baki daya shi yasa da ma kwacin zuwa nashi duniya baki dayan ta din wanda shi yasa kaga a lokacin da watan a a manzo Allah sallama zai wafati ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama to sai gashi a lokacin shi kadai ne wanda har zabi yanka bashi cewa to yanzu ya za a yi ma'ana ko in ya tashi ko in ko bai tashi ba kuma shi kina ajira kaga in ba mazalla bane su salama an kama mutum zabi sai ya ce dubu guda ko duk da ke shi wani ma har ya ce haka lo gaba daya ce duk kunnuwan bi ce inda duk su a shekarun da za a yi duniya wai saboda gudun kai ya mutu misali to wannan amma mazalla zabi an ka bashi ya ce a to ai ya riga ya gama isar da abin da zai kawo kawai shikenan ba matsala kawai shikenan sallallahu alaihi wasallama saboda shi dai kawai da bukata ce ko can dai tunda ya isar da sako kuma abin da ana shi dai al'umma ce dai kawai shine gaban shi sallallahu to wannan sai ya zama ran tashar kiyama nan kowa takainai yake yi kowa abin da yake ta nema dai ya samu ya ga ya tsira to shine Allah madaukin sarki ya ce ran nan shine yau malayu guni maulan am maulan shay'an bai wadata shi da komai walahum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba su waɗannan da sun ka kafirce din yumna'una a hana su daga ainihin minhu daga ita wannan azaba din ba sai Allah madaukin sarki ya ce ba za a taimake kowa ba a tsirtar da shi daga wannan rahama ba illa man rahimallahu sai wanda Allah madaukin sarki ya jikai aka ce wa humul mu'minuna sune mu'minai fa innahu domin yanda lamarin yake su kam yashfa'u ba'dhum li ba'din sashin su yana yin ceto ga sashe bi iznillahi amma da izinin Allah kamar yadda muka yi bayani can cewa lalle in don ceton za a yi shi amma sai dai ba wanda zai yin ceton tukun sai Allah ya ba da izini sannan don haka sai ya zama a tashi alkiyama din za a yi ceto in don ceto amma sai an samu izini da annabawan da kuma su manzannin da sauran dukkanin dai waɗanda za su yi ceto din har da mala'ikun za su yi in don yi amma sai dai ka sai Allah ba da izini sannan kamin Allah ya ba da izini da kawai ba za a yi ba amma da zara an ka buɗe ƙofa wanda manzan Allah su salama shi zai fara buɗe ƙofa din to sannan duk sauran wani mai ceto ɗaya biyo daga baya to shi ne Allah madaukin sarki yake cewa illa ma rahimallahu sai dai wanda Allah ya ji kai aka ce su ne muminai waɗanda za a cece su sashen su zai ceci sashen su da izini na Allah innahu haqiqa shi Allah madaukin sarki huwa al-azizu shine wanda yake mabuwayi al-ghalib wanda yake barin jayi fi intiqamihi min al-kuffari a cikin kamu ne da zai yi ga kafirai wanda zai masu azaba saboda shi imanin su da suka yi ar-rahim kuma shine wanda yake mai jin kai bil mu'minina ga mu'minai waɗanda sun kai imani da Allah madaukin sarki din to sannan sai Allah madaukin sarki yace inna shajaratal zaqumi inna shajaratal zaqumi da'amulakim kalmuhul taghli bil budun kagalil hamim kulu fa'atuhu ila sawa فوق رأسه من عذاب الحميم سكنك أنت العزيز الكبير
a to shine Allah madaukakin sarki a ya faɗi cewa abinda zai faru kenan ga su waɗanda suke kafirai din to sai kuma ya ci gaba da cewa inna shajaratal zaqumi lalle shi kuma iccen yannan da ake ce mazaƙum aka ce hiya min akhbasi shajari tana daga cikin mafi munin itatuwa almurdi mai tsananin daci bitihamata a garin tihama wanda ita wannan iccen ta zaqum din yumbitu Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki zai tsirar da ita fil jahimi a cikin wuta din kuma cikin wutan ma can kuryacin wuta take kamar yadda muka yi ta a can suratul safati ne ko inna aiki cewa inna hashijaratun takhruju fi aslil jahim ita icen ya ce wadda ke can cikin zurhin wuta can asulin tushen nata yake din amma sai dai rahon nata duk sun shiga gidan kowane gida cikin wuta din gaba daya kamar yadda an ka san cikin aljanna akwai abin da ice da ake shi maduba ko wanda ake bayani ita ma cikin aljanna ne ta tsiro amma rahon nata ita ma duk sun game duk gidajen aljanna baki daya to ita ma wannan icen ta zakkum da ita ma cikin wuta din take ita kuma ita ma in ta hito rahon nata ita ma duk sun game duk wani gida cikin wuta baki daya a ta haɗe ciki to Allah ya kare muka maganta kan muci to shi na lage cewa inna shajaratal zaqumi lalle wannan ya canya ta zaqum yace da'amul athimi ita ce abincin masu saɓon Allah ma'ana waɗanda suna kafirce kenan aka ce abi jahali shine abu jahali wa ashabihi da shi da mutanen shi zawil ithmi ma abucin zunubi alkabiri mai girma a kalmuhuli saboda haka ita wannan icen yaɗin nan haka take da kasan kalmuhuli kamar durga mai wanda yake baki mai tsananin zafi kuma shine ai kadur diyin zaiti kamar gurbataccen mai hakan ga misali al-aswad wanda yake baki wato shine wanda yake mai tsananin zafi haka yake wanda ya gli yana watan a tafarfasa fil budu ne a cikin ciki bil fawqaniyati za a cewa ya tagali shine fawqaniya sai a ce tagali fil budu ne sai ya zama shine matsayin khabarun thalith tunda an ce inna shajarataz zaqum sai an ka ce ta'amul silim kuma an ka ce kalmuhul to sai ya zama shine matsayin khabarin salis ya an kasa ya wani sai ya zama yagali din in ya zama wa bitahtaniya kuma ya an samu shi yagali kuma sai ya zama shine halun min almuhl sai ya zama shine matsayin hali ma'ana shine watan watan kalmuhli kamar watan wannan mai din mai tsananin zafi mai baki kuma wanda ya gali yana abun nan ne watan tafarfasa filbudu ne a cikin ciki sai ya zama a halin kasancewa tai yana tafarfasa a cikin cikin nasu da Allah kiyaye mu sai ce ka galil hamim kamar irin tafarfasa na tafasashin ruwan zafi to haka wannan ya ce in suka ci din abin da yake kasancewa kenan Allah kiyaye mu to wannan dai shine ake cewa a lokacin shi Abu Jahali lokacin da Allah yake magana akan cewa akwai ita wannan icenya a cikin wuta sai yake cewa manzo Allah sallama ce to amma fa kai manzo Allah ya zaka ka faɗi duk da yake su ba ya ce manzo Allah ko sai da su ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka wai ya za a yi ai ruwa an kasan su suke tsirowa da ici yanzu ya za a ce ice ya to cikin wuta bai kone ba kuma ka gani tun da an san shi ice misali ya kaga kone ya kai da cikin wuta ko to sai je an ce a waga ice ya ce amma kuma cikin wutan ma ta kai tuwa ita ciki take can kuma cikin zurfin wutan ma da can asali tushe ta yake sai ce to yanzu ya za a yi a ce wuta amma kuma wai ta haito da cikin ice ya kuma a cikin wuta alhali ruwa ka hikar da ita to shine sai aka yi bayani Allah yake cewa ina ai ita wannan ita ya din haka Allah ya yi ta kuma sannan lallai shi yasa ya ce can din ya sanya ta matsayin ko can fitina gare su saboda ai ta zan fitina gare su da su sun an ce musu wai za ta fito daga cikin wuta suna gana abin bayyuwa sun auna da hankalin su sai sun kasa gano cewa to ai Allah da yaka hitar da shi iccen din da ruwa to kuma shine yake fitar da shi yana aida shine zai fitar da shi ta cikin wuta din don haka yanda Allah ya gada ma shi zai yi to shi ne za ka ji can wata aiki faɗa cewa a zalika khairun nuzulan am shajaratuz zaqum sai ce inna ja'alnaha fitnatan lizalimina musa ya ce don ta zama matsayin fitina ga su wadanga kafirai da ni wai sai suna mamakin ya za a yi a ce cin to cikin wuta kaga ta zan fitina gare su kenan to shi yasa Allah ce inna hashajaratun takhruju fi aslil jahimi waccan ya ce wadda yake tana fita ne a can cikin ƙuryar wuta daga can take fitowa ce kuma dal'uha ka annahu ru'usu shayadi kamar yadda ka san kanun macizai haka nan ɗiyan ita wannan itatuwa ita wannan ita yan ta zakun take to Allah ya kiyaye mu yace kuma fa inna fa innahu la'akiluna minha famali'una min halbuuna za su ci kuma sai kowa ya cika ciki da dam da ita sannan summa inna lahum yace alaiha la shawban min hamim kuma za a gurbata a masa wani garwaye a cuɗa su da wutar da tawashin ruwan zahi da ita waga icen yadin to dai mana fata Allah ya kare daga wannan dadin to shine ta zo dai a cikin alkurani wannan din a wata can cikin surat din mun karanta shi dai can a suratul safati a tafsirin na baya da suka gabata sannan kuma can wani yake faɗa summa innakum ayyuhad dallun almukaththibuna yace sannan ya ku waɗannan waɗanda suke batattu din nan masu ƙaryatawa da abinda Allah ya aiko su yace la'akiluna min shajarat min shajarat min zaqum za ku ci wannan bishiya din ta zaqum din da ake magana anan wannan aya din yanzu sannan sai yace famali'una min halbuduna za ku cika cikin ku da ita fasharibuna alaihi min alhamimi yace za ku sha kuma tafasashin ruwan zafi bayan an ci wannan din fasharibuna shurbal himi za ku yi sha kuma irin sha na dabbobi kamar irin raƙumi mai jin kishirwa kwarai sai aka kawo shi ga ruwa ruwan shan da za a ba ƙanana zai ba to shi ne ya ce to irin wannan shan za su yi ma waɗannan tafashin ruwan zahi din sai ce ha za na zulhum yau maddini muna fatan Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu alfaran manzo Allah sa salama to shi ne nan Allah yake magana cewa ita wannan icin yaɗin inna ha shi ce wannan icin yaɗin abinci ne na su waɗannan masu sabon Allah din to sannan sai Allah madaukin sarki ya ce za a ce ma shi wannan kafirin irin Abu Jahal din da shi da mutanen nashi za a gaya ma mala'iku khuzuhu ku kama shi yuqalu lizzabaniyati za a ce mala'ikun nan zabaniyawa a ce musu khuzuhu ku kama shi wannan kafirin nan ne wato shine khuzul afima ku kama wannan mai sabon nan fa'atiluhu ana iya mata wannan wasu da kasa bil kasri kenan fa'atiluhu sannan wa wa dhammiha kuma ana cewa kuma fa'atuluhu kamar yadda yake da wannan kira da Allah ya karanta shine fa'atuluhu ma'ana shine a za a gaya masu waɗannan mala'ikun ku ja shi ila sawa'il jahimi har zuwa tsakiyar wuta ta wuta din ma'ana shine wai kan ma a aje shi baki baki an gane a kai shi can ƙuriya Allah ya kiyaye mu to shine cewa fa'atiluhu ku ja shine jurruhu bi ghalizatin ku ja shi da watan kaurarawa wa shiddatin da kuma tsanani ku kai shi ila sawa'il jahimi har zuwa can tsakiyar wutar ta jahimi da Allah ya kiyaye mu shine wasadun nar sannan bayan an sanya su kuma summa subbu sannan ku zuba fawqa ra'sihi a saman kanshi ku zuba min azabil hamimi daga azaba ta tafasashin ruwan zahi shine min alhamimi daga tafasashin ruwan zahi allazi la yufariquhu alazabu wannan din nan wanda azaban nan ba za ta rabu da shi ba aka ce fa huwa ablagu wannan ayar da Allah ya faɗa na ita ce mafi watan kaiwa kololuwa mimma fi ayati bisa ga abin da yazo cikin ayar da Allah yake faɗa cewa yusabbu min fawqi ru'usihimul hamimu ana zufa tafasashin ruwan zafi a bisa kanunsu nan sai an ka ce sun masubbu fawqa ra'sihi min azabil habimi daga azabar tafasashin ruwan zafi to Allah ya kiyaye mu daga wannan to wato shine sai ya zama su waɗannan ruwan da ake magana fa ba ƙanana bane wanda ake cewa in za su sha duk in cikin nasu gaba ɗaya haka za su narkewa fa amma ba da za su kuma dole su sha saboda abin da ka sa su sha din saboda tsananin masifa kisa da suka ji ta wuce hankali aka ce ga su kansu ma ruwan ma in sun dauka su sha kamin sadda za su tunkari huskar su da ita sai naman huskar duk ya zuma mai gaba ɗaya shi ma kai da zubi kuma ga ya ba mutuwa can tun da ya ce la ya mutu fiha wala ya haya ba mutuwa ba rayuwa ma'ana ba mutuwa balle a huta ba rayuwa mai daɗi balle a ji daɗin kuma shi yasa kaga wato yake faɗa cewa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra haliya zuqul azaba wajen lokacin da wannan fatar ta jikin ta kone sai Allah ya ce kuma sai mu canza musu wata don dai su ci gaba da jin azaba din to Allah ya kare mu daga wannan ne to duka dai ubangiji madaukin sarki yana ta wannan bayani don daidai mutane su shiga taitayen su ya zama kowa ya san me yake yi din ya sani abinda ake faɗa din nan ba karami bane kuma mafi yawanci duk abinda za a ba mutum labari matukar dai ba ya gani shi da kai ne ba to ba lalle ne ya tantance shi din ba sai ya jiya da kai ne sannan zai sanin wannan abun ba in abun mai daɗi ne an ka ba mutum labari ne bai tantance cikakken daɗin nashi sai in ya ci shi in abun na rashin daɗi ne kuma bai gane rashin daɗin sai in ya hau shi ya shiga ciki ne sannan zai gane waɗin don haka shi yasa ubangiji da ya ta irin waɗannan bayanai ɗin don ɗaiɗai wai mutane su kula su gane shi yasa ka samu cikin bayan Allah su asali an ka samu wasu ma za ka ji alƙur'ani da makusa haka yake ɗin akwai tsoratarwa da kuma kwaɗaitarwa ɗin a ciki ta inda za a kwaɗaitar akan ayyuka na alkhairi ga an kai ga abin da za a tanada na aljanna a wuta kuma ga abin da an ka tanada to sai an ka samu akwai masu bayan Allah su kuma sai sun ka ce kai wato sai dai sun fahimci ubangiji madaukin sarki ko ya ce yana da wutar da zai wa mutum azaba in bai aikin kwarai ba ko a ce akwai wata aljanna za a san yayin ya aiki na kwarai ko ma dai ba a ce ba to Allah dai ya cancanta ya lalle ya dace a bauta mashi ko ba don aljanna ba ba don wuta ba saboda haka su kawai suna bauta ma Allah ba don wuta ba ba don aljanna ba don dai Allah yana Allah don ya cancanta ya isa a bauta mashi suke bauta mashi to haka ce shine zaka je wanda yake faɗa cewa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi sai ce yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad dunya wala tudi man aghfarna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta to sai aka ce to irin waɗannan din yuriduna wajhahu din nan sune waɗanda suna bauta ma Allah din ba wai don kwaɗan sai an ba su aljanna ba saboda Allah yana Allah saboda ya cancanta lalle ko bai ce ga aljanna ba lalle ya dace a bauta mashi ko bai ce ga wuta ba ya dace a bauta bai da shi yasa suke wannan bauta din to shi yasa da mataki mataki ne wani kuma sai ya ji an ce ga azaba din sannan fa sannan ya kadan samu dai a gyara wani kuma sai in ya ji an hodi aljanna ga kaza ga kaza sai ya dodda gida da ta yi dodda a same su din tunda wani kaga cikin abubuwan da aka hodi na aljanna akwai kaza akwai kaza wani ciki sai ka isko akwai abin da ya burge shi tunda kamar yadda muka yi tambaya ko wani tambaya manzo Allah sallama cewa shin wai wai aljanna akwai akwai doki can saboda shi ba abin da ya kaso ba doki ba shi yana ganin sha abin doki da shi ne manzo Allah ce wace yace kware da gaske akwai doki aljanna mana sosai ko wanda kware da gaske shi ne ka abin da kawai shi kenan shi tambaya ce annan akwai doki aljanna annabi ya ce mai kware da gaske akwai doki wanda in kawo shi ma zai tashi da kai sama ma ya ka kenan kawai jirgin sama kenan ko wani shi kuma abinda ka burge shi raƙumi ya tambaye manzo Allah wai akwai raƙumi har cikin aljanna din yace mai kai duk abinda haka so akwai cikin aljanna din to kaga wani irin waɗanda abubuwan ne wani kaga shi yanzu dokin ka burge shi ko in yaji an ce akwai dokin aljanna sai ya jadda giya ta sallah da sauran abubuwa don a samu a samu dokin na aljanna ko wani kuma rakumin da ya fara din wani kuma a shi bukata ta da yaji an ce akwai mata aljanna su yaka su kawai ya samu wani da yaji an ce a'a akwai cikin aljanna akwai abubuwa na kalolin abinci na nama ne na mina ne duk akwai su shi kawai abin da ya kaso ana ya sha gara ko sai a jadda giya ta ma Allah ya ba da a samu a sami wannan din to muna fatan Allah ya ba mu din alfarman manzo Allah sallama to shine na Allah yake magana kan cewa su waɗannan azabar da ake sai ana bayani ne don ɗaya mutum ya gano cewa lallai waɗannan abubuwan to lallai a nisanci duk abin da Allah ya hana ɗin kuma abin da Allah ya ce a yi ɗa'ai ƙoƙari a aikata ɗin to shi ne ce to idan aka sanya su a wutan aka ce ma mala'iku kuma su riƙa zuba masu waɗannan tafasashin ruwan zafin na azaba ɗin sannan sai za a ce masu zuk ka ɗanɗani al'azaba wannan azaba ɗin kai wannan kafirin in naka haƙiƙa kai antal azizul kai ne wanda yake al'azizu mabuwayen nan alkarimu mai daraja din nan biza amika bisa gare ya waka wa qaulika da kuma zancenka da kace ma baina jabalaiha ai tsakanin duwatsun nan guda biyu da cikin garin makka babu wani mutum wanda yake a'azzu mafi girma wa akram mafi daraja minni bisa daniya inji abu jahal fa to shi ne ka faɗi haka nan din shi ya ce shi duk makka gaba ɗaya babu wani mutum mai girma mai daraja kamata to shi yasa za a ce mashi to ga azaba na yanzu ayi zuk innaka antal azizul kai ne ai mai darajar nan ko mai girma ko to ga tana azaba din to Allah ya kiyaye mu to wannan shine ake cewa za a yi wannan saboda lokacin da aka saukar da ayanan ta aula laka fa aula summa aula laka fa aula to shine yake shi Abu Jahl da yazo yana cewa kai yace ai shi ga manzo Allah yake cewa manzo Allah ai da shi ya da duk mabiya ne baki daya babu wani wanda isa yayi wani abu da shi kaza kaza saboda shi shine mabuwayi shine nan ne faɗa kalmomi din cewa anal azizul karimu din to nan ne faɗa wannan kalma to shi yasa sai aka saukar da wannan dai aka ga mai cewa to za a ga masa tashar kiyama zuk ka dan dane wannan azaba din innaka antal azizu kai ai kai ne mabuwayen nan din nan al karimu mai girman nan ko to ga irin abin da ya dace da kai na Allah kiyaye mu to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce in haza inna haza ma kuntum bihi tamtarun
na'am to shine sai Allah madaukin sarki yace inna hadha lallai wannan abun shine allazi tarawna min al'azabi wannan abun da kuke gani na azaba to shine ma kuntum bihi tamtaruna abun da kuma kasance kuna yin kokanto da shakku gare shi shine cewa ga tashin alkiyaman nan za a yi amma kuna shakku da kokanto kuna ganin cewa ba za a yi ba to yanzu ga ya ma'ana wai kenan yanzu gashi sun gani a ƙasa kenan tunda mutum ya ce bai yarda da abu ba kwaram sai ya ji ciki ne ai magana ta kaida da yanzu wanda zai cewa shi bai yadda da zai mutu misali sai ji ya mutu kuma yanzu masu cewa ba su yadda tashi alkiyama ba to ai shi yanzu mutum da ya mutu ai ai tashi kiyama gare shi ta ga magana ta kare kenan kuma yana ta gaddata tashi alkiyama bai yadda ba amma ga shi ya ji shi lahira to kaga an kai karshe to shi yasa Allah ya ce haka wannan za a ga mu cewa wannan al'amarin da kun ka gani na azabobin nan da aka yi da kuma tashi alkiyaman nan abin da kuke gani a cikin shi to shine ma kuntum bihi tamtaruna abin da kowa kasance kuna kokanto da shakku a cikin shi kenan to sannan sai Allah madaukin sarki ya ce innal muttaqina fi muqamin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sunduqin wa istabraqin mutaqabilin كذلك وزوجناهم بهور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين
sai Allah madaukakin sarki bayan an yi wannan dama kamar yadda aka sa al'ada ta alqur'ani kenan duk lokacin da za a ambaci gashi azaba ta wuta ga waɗanda ba su yi aiki na kware ba gashi kuma sai Allah ya kawo kuma aljanna ita kuma wajen da ya kuma a ɗanci sauƙi kuma saboda halin da za a shiga musamman sahabbai a lokacin da suke haka suke a duk lokacin da aka ce an saukar da ayoyi masu magana akan azaba za su rikice baki ɗaya wanda wani ma sai ya ji kawai bai tashi saboda rikicewa da tsorata to wannan sai kuma Allah saukar da ayoyin da suka magana akan aljanna shi kuma to sai mutum ya dan washe kuma dan samu ya dama dama wannan shi yasa sai ga ana hakan saboda karfin imani nasu wanda shi yasa wata rana akwai hanzala daga cikin sahabbai ana ce mashi hanzalatu sai ya haɗu da sayyidina abubakar siddiqu radiyallahu anhu sai yake ce masa sayyidina abubakar siddiqu yace kai gaskiya sayyidina abubakar yace na faka hanzala yace hanzala ya zama munafiki ce subhanallahi mi ka faruwa sai ya ce to abin da yasa in mun ka tai in wurin manzo Allah sallama ha zai karanta muna ayoyi na alqur'ani in aka karanta mana za mu ji tsoron Allah mu ji mun shiga wani irin hali amma da mun bar wurin manzo Allah sallama mun ka dawo gida mun ka zauna shikenan mun ka ta wasa da ƴan yara da mata shikenan sai da dun mamanci da abin da aka faɗa mana wa shine ya kada cewa to ai kaka kawo muna huci da gani haka gare nan tsoron Allah ya ratsa ka ba kuma ta kuma kana wasa kuma bayan ka ban nan wurin to shine sai na baka su duk wace at ya ce to amma haka ga matsala kuma inda haka ne ba kai kaɗai ba ne ni ma haka da nake ku sau da haka ya ce lalle akwai matsala ku don haka yanzu abin da ya kamata mu tashi mu taurin manzo Allah to sai ya ce su taurin manzo Allah faɗa mai wanga abu to ga matsalar da aka fuskanta fa to shine su hagaya manzo Allah sallama ga halin da ake ciki ba to sai manzo Allah sallama ya ce musu ai shi wannan yanayin da kuka jin kanku ai inda kamar a ce wanda kuke nan zaune gabana hakan nan kuke dawwame koyo shi kullun kullun din ba canji ya ce daga hili ƙararra mala'iku za su rika tuwa makuna gaisa da suna gaishe ku saboda matsayin kusancin ku zuwa ga Allah ne inda za ku dawoma ina haka nan amma ka gani ba a dawoma sai tana da wahala haka nan to shi yasa ba za ku ba a samu haka nan sai dai ana samun wasu bayan Allah waɗanda suna kasancewa suna samun irin waɗannan wanda wasu suna samun irin hakan tunda kaga daga cikin sahabbai akwai sayyidina Imran bin Husaini radiyallahu anhu wanda shi ma yana ganin mala'iku an da an kai zai sa ya ce a mai shara a share mai yana gida misali za a zo ana mai shara to an kai shara din wasu ya ce zai baki mala'iku ne za su ta wurin gaida shi shi yana ganin mala'iku da shi da sauran wasu daga cikin duk yana gani shi yasa kaga imamu suyudi har kamar wata risala ya ko littafi akan wannan mas'ala din akan ganin manzo Allah sallallahu da kuma ganin mala'iku ne ya sabai suna tanwirul hulak ko tanwirul halak fi jawazi ko fi imkani ru'uyatin nabi wal malak akan wannan irin sahabbai da sauran abubuwa dai wanda za su tabbatar da za a iya ganin mala'ika amma sai dai dai matsayin ka ne fa ba wai haka nan ne kawai mutum kullum yana kwance a kwanta sai da Allah su kuma sannan ya ce kuma kuma da sahata waya kama harkokin da aka bane kenan kuma ya ce kuma sai ya rika ganin mala'iku yana yin ba haka al'amari ba shi yasa za a ganin irin abubuwan da ake yawan samu din nan wanda wasu suke yawan yi duk da yake yanzu kila da sauki ko masu yawan kasa kasan nan suna ganin annabi kenan sallama ko matan nan zaka ta yawan jin ina jin ai da sauki zo ko ku shana nan yi to to saboda abubuwan ne zaka isko abun sun mai da abun arha wasa ai mala'ika ma gani ne ko ka ce ka ce kaga mala'ika ai ba karamin aiki bane shi ma kamin ka samu wannan kusancin balle manzo Allah sallama daraja ce mai girman gaske wadanda dole sai ka cika sharuɗa da ka'idodi dubbai masu yawa kamin ka iya kaiwa ga wannan makamin to amma yanzu misali sai ka samu matar da in ka bincika can da ita da mijinta ma akwai matsala wai amma mukaminta ta kai wani ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya za a yi haka na tafi wanda ko ga mijinta ma bata cika kadun da ya kamata na ta zama mutum kirki ba mai mutunci gare shi ba wai amma mukaminta na ganin manzo Allah ne ita wa shi shi ita saboda haka manzo Allah ba wasa bane a mala'ika ma a ce a ganshi to al'amari ne mai girman gashi saka ji kamar yanda ina zan Izzu bin Abdul Salam ne ko yake faɗa cewa ai shi ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babun dayyikun sai ce kuma wa qalla man yaqulu zalika ko kuma haza wa kalma ya kalhu haza ya ce shi a ce an ga manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan wata kofa ce ita kaitacce ce ba ta da fadi da yawa ya ce ɗan kaɗan ne suka samu haka nan ɗin ba kowa ne ka samu irin wannan ba to sai a ce yanzu alhaka kawai kowa ya yawancan ya gani wacce ta gani wacce ta shi kenan kurum ha ba jama'a abin ko alama kaga an bai da manzo Allah alhaki nan kai dai yi bakin iya kokarin da zaka yi na soyayya gare shi kurum kai ta yi bakin iya ka gudun ka shi kenan an ka ta layara mutum ya gudu ne ne ya shagali ne gudun saboda haka shi ne kawai abinda ya kamata mutum ya bakin iya kokari ne in ma mahalki ne Allah ta baki mutum ya yi na manzan Allah ai magana ta kare mahalkin shi ma ka ne daraja gare shi tun da yanzu sai ka samu mutum na hamsin misali kila ka samu mutum biyu ko kuma biyar kila ko su ɗaya ne mahalkin gara annabi to mahalkin ma misali shi kai ne tun da mahalkin ai ya tabbatar da cewa man ra'ani fil manami sai ya ce faqad ra'ani haqqan duk wanda ya mafarkin ya gani ne ya ce hakika ni din ne ya gani din to kaga ai maharki shi kai na daraja gare shi shi kai na in Allah zai taimaki mutum ya yi shi ai magana ta kare to kaga wai amma duk maharkin ma ya ma mutum kadan kai ba da labarin ya ga ya maharkin ya ga annabi a ga ai daraja bata kai ba sai ya ce gana annabi ya gaba daya gaba daya to saboda haka wannan sai an kiyaye al'amari wanda ke ba dan karami ba sai manya manya masu daraja sosai da kusanci zuwa ga Allah sannan suke haka kasan don an shaye wannan wanda wata rana wai wata mata ta ce mashi wadar rabaci radiyallahu anhu wai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya haɗa mata ya ɗaura mata aure da shiya kaga ke na yace tana so ta zama ta shi da roshi ko sai shewa yace mata a'a yace to amma kuma to ai ko sai dai in shi annabin ya saki mata ta gwara don mata hudu gare ni kuma ya ce ka auci mata hudu to kaga to kaga za ki kenan kaga kaga kaga kaga kaga ga wasa ta musu gare ta gugu saboda haka sai annabi ya saki mata ta gura to wannan kam tunda mata hudu gare shi ko mata na hudu an ce ka a wuce hudu to ya za a yi kuma yanzu annabi a aura mai daure kuma da wata cikin ta biyar din shi kuma to kaga an samu maki to shi din ne to kaga to kaga magana ta kaddara sai kun yarda ko sai a tashi ayi gaba to wani ma ya taba irin wannan din da Sharif Ibrahim Salim mai duguri shi ma radiyallahu anhu shi kuma sai ya zo ya ce mu Sharif Ibrahim Salim wai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya aura mai aure da S shi Sharif Ibrahim Salim da ya shiyar da basar ce ya ce iko Allah ce Allah sarki ce amma ko kaga inda dai annabi ya aura ma aure da ɗaya ta to da shi zai faɗa man da kai ne ya aura mata aure din ba kai zaka zo ka bani labari ba to ai misali in za a nema aure ga za a nema ne to ai ga ba ka mata ne ba to shi bai ya za a daura aure ba ta da sani ba to kaga ni to da irin wannan to kaga duk haka abubuwan suke to sai a mai da abin wasa kawai a zo a ta yi don hakan ga alamarin ba karami bane gaskiya kuma Allah ya hadari ne ga abin ba dan karami ba shi yasa Sheikh Usman dan Fodio yayi matukar gargadi mai tsananin gaske akan yin wannan da'awa din ta cewa kai wani kashifi ne kai kaza kaza akan abin da kuma ba gaskiya bane ba ya ja abin nan hankali sosai da gaske da sauran sufaye ma sun ta manganu akai din littafin sufayen kana karantawa za ka ga suna jan kunne akan kar mutum ya rika wannan da'awa din ta ƙarya cewa shi shine wani alhali ba shi bane misali shi babban waliyi ne shi mai kaza mai kaza ai ba sai ka haɗi ba masu hankali da basira waɗanda Allah ya saka masu za su rika hango abubuwan naka su gano lalle kai waliyi ne kai ba wai sai ka zo ka bada labarin da kan kai ne waliyin ba misali da sauransu ba to muna fatan Allah ya rike mana imanin mu da kyau to wannan shine ubangiji madaukin sarki a yake ci gaba da bayani cewa to su saboda haka bayan an yi magana akan abin da shafi wuta sai ya ce to inna sai zai magana akan su kuma aljanna ya ce innal muttaqina lalle hakika masu tsoron Allah su kam fi maqamin su kam suna cikin wurin wani zama aminin wanda yake na aminci amintacce ana cewa maqamin da amma mimun din wasali sama ana cewa muqamin a mashi rufa kuma damma do ana karanta shine innal muttaqina fi maqamin hakika suna cikin wani zama shine majlisin wani wurin zama aminin wanda yake amintacce yu'manu fihi al-khawfu wanda za a amince ma tsoro ba tsoro ciki ne fi jannatin shine a cikin waɗansu gonaki na aljanna wa uyunin da kuma kayayyaki na idanuwa na ruwa wato shine ruwa masu gudana ko tajrimin ta tal anharu da ake faɗa shine anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffan to sune Allah ke magana cewa suna gudana cikin sannan sai Allah madaukin sarki yace yalbasuna min sundusin za su rika sanya sutura na watan alhariri wanda asiriri wa istabraqin da kuma alhariri wanda yake mai kabri shine as-sutura da aljanna din to shine a za ka koda shimfida mata aljanna ko ai abinda Allah ce batainuha min istabraqi wajen aljannatayn danin yace ita shin hida ta aljanna bayan ta mabirkicin nata da shi wanga istabraq din an kai shi din bayan ma da balle ne inda zamu zanna insha Allah a to shine za su rika sanya min sundusin yalbasu na min sundus za su rika sanya wannan sutura din ta alhariri wanda yake watan siriri ma'ana wanda yake ba mai kabarin saka ba wa istabraqin da kuma wanda yake mai kabarin saka din shine ai ma raqqa min dibaji abunda yayi siriri na daga dibaji ko kace alhariri yayi wa ma wa ma galuza da kuma abunda yayi kabri minhu daga gare shi din za su rika zaunawa suna cikin aljanna din nan mutaqabilina suna masu huskantar juna ai la yanzuru ba'dhum ila qafa ba'din sashin su baya kallon ƙeyar wuyan sashi ne lidauran al'asir na tabihim saboda zagayawa gadajen da suke bisa gari su ɗin wato shi da ake cewa duk sadda mutum zai yana sun ya gawa ne a aljanna ɗin fa zai gan shi lahiya lau da haka da kana buƙatar ganin shi ga shi kana gani kuma ku yi hira da komi sai ɗaukar ɗaya garin ka ya toke shi ma na shi sai ku haɗu shi kina a yi tattauna a yi hira da abin da za kuma sai a wuce in za a koma kuma shi gadon tare ba zai koma ba za a juwa ba haka ba saboda ba mai ganin bayan kowa kowa fuska kowa ya kallo saboda nishadi da farin ciki wato yake cewa shi yasa za ka ga wai irin ya zama kenan irin zaman yan aljanna ne kenan akai wurin da'irar zikiri in ka kula an kai da'irar zikiri ai ba mai kallon kiyar koyan kowa ko ko da fara ra kai to kaga da kuma hadisi yana cewa kusan izamaratun bi da yadil jannati yace farta uku in kun ka isko dausayi na aljanna ana kiwo gare shi kuma ku tsaya ai kiwon da kowa sahabbai sun ka cewa mari yadul jannati mi a ce dausayi na aljanna sai ya ce musu hilaqu dhikri inda an kai wannan da'ira da ana zikiri din shi din ne to kaga irin ma zaman aljanna ne ashe ba mai ganin kewayen kowa kowa na fuskantar kowa to shi yasa ya ce mata qabili din Allah ce kazalika to haka na al'amari yake shine yuqaddaru qablahu al'amru za a kaddara kalmar al'amru gabanin sai a ce kazalika al'amru haka na al'amarin yake Allah ya ce wa zawwajnahum sannan mun aura masu da su yin aljanna din mun aurata masu shine aka ce min tazwij da kalmar aure ne au qarrannahum ko kuma mun gwama su mun hada su bihurin inin da matan nan na aljanna waɗanda suke farare kuma kyawawa masu yalwa idanu farin da fari kuma bakin da baki ma'ana wai ma'ana farin yana da fari sosai na idanun nasu bakin yana da baki sosai na idanun sannan kuma idanun suna da yalwa ka san yan wani bi in mutum cika kananan ido da ya kware kuma sai su rage mai kyau ko yawa to shi yasa sai an kama su masu manyan idanu ne a can din don su dan ga shawa su din to shine Allah ya ce mun auratar musu da waɗannan hurin inin waɗannan matan kyawawa shine nisbi nisa'in da watan mata bidin farare wasi'atil ayuni masu yalwa idanu ai shine ihsani ha masu kyawun idanu din yad'una su ɗan aljanna za su rika kira shine za su nema kenan shine yad'una din yatlubuna al-khadama za su rika nema daga masu musu hidima fiha a cikin ita aljanna shine yad'una fiha za su rika nema suna kira daga cikin ita wannan aljanna din za su rika kira a kawo musu bi kulli fakihatin dukkan kayayyakin marmari duk abin da ka gada ma shi zaka ce a kawo maka ka ci abarba haka so ayaba haka so lemu haka so duk dai abin da haka so zaka ce su kawo maka kuma da gudu za a kawo maka nan take ba irin nan da ne yaran ka na duniya ba in ka kira shi da magana mai makaraya ce ai ba yaran ko yana wuri kaza da sauransu to shine Allah ya ce bi kulli fakihatin za su rika kira a kawo musu kowane irin kayayyaki na marmari aminina suna amintattu kuma minin qita'iha daga yankewa kayan marmarin a wa madarrata da kuma cutarta wai ma'ana shine munan duniya yanzu sai kaga ana samun mangwaro yanzu amma in an ka ce ma lokaci ya kare shi kenan sai ba dan Allah kai ba ko to can yace ba haka nan zai ba ba su yanki wacan din lokaci kaza sai ga sai sana aka samu wani abu to shi ba haka bane yace suna amintattu daga karewar wannan abu ba magana karewar ta duk suna nan dindindin su wadannan kayayyakin na marmari din to shine yake nufin za su aminta daga wannan din sannan kuma da kuma cutarta yanzu munan ne cikin kayayyakin ma ko na marmari ne akwai abin da yanka ci shi kai mugunci sai ya fata ma ciki ko to sai hanka ce shi na wancan aljanna ba wannan komi ka cika cikin ka ba abin da zai faruwa saboda ta aljanna ba a fitsari ba a kashi ba a komi ko majina ba ta aljanna ba a zuwa balle kawai aka ce sai dai kurin da ya mutu ya ci abinci sai dai kawai zufa ne zai dan ya kanga in yana son ya ci wani abinci in yaje yana son wani da dan ya zufa mai kamshi kamar turare kuma wai shi kenan wai shine abincin da ya ci ne ya haita dan dai saboda mace wani don ya karjin dadi din subhanallahi to Allah ya tabbata da mu ciki to shine bi kulli faqihatin aminina suna amintattu a ciki to sai Allah madaukin sarki yace لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم قبلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
Allah maɗaukin sarki ya ce kuma ita cikin wannan aljanna ɗin aka shiga ya ce la ya zo ƙuna fi halmauta ba za su ɗanɗane mutuwa a cikinta ba illal mauta tal'ula sai dai wannan mutuwan ta farko ita kaɗai Allah tifi duniya wadda an kai anan duniya ba da hayatihim bayan rayuwarsu sun kai ɗin fiha a cikin duniya ɗin ƙala ba a duhun sashin wasu malamai suka ce illa ɗin nan bi ma'ana ba'ada wai ma'ana shine wannan da an ka ce illal mautata ɗin ma'ana shi wai ba'adal mautata wannan al'imamu ɗabari shi ne faɗi haka nan cewa illa ɗin da ma'anar ta ba'ada to shi ne yake nufin wai in ban da wagga mutuwa ta nan duniya da an kai ta farko nan ya to can kan ba magana wata mutuwa kamar yadda muka sha bayani cewa ita kan ta mutuwar za a zo da ita gaban yan aljanna dama abin yan aljanna ka ji mu tsoro kenan kada a ce akwai dawowa duniya a dawo a samu matsala kuma dadin da a ce yanki ki a dawo gidan wahala to shi yasa sai ya zama kowa ya ta gurin da ya tokar da ya dawo to sai a zo da mutuwar gaban mu insha Allah a yanke ta a ce to ita ma mutuwar ta mutu yanzu ba a dawowa shikenan din to shine a su ma in wuta kana za a yi masu to shine Allah yake cewa din illa mawtatal ula sannan sai Allah madauki sarki ya cewa waqahum ubangiji madauki sarki ya kiyaye su azabal jahimi daga wannan azabar ta wuta din fadlan Allah ce saboda fadla da baiwa min rabbika daga wajen Allah ubangijinka zalika Allah ce wannan samun wannan aljanna din nan ne a kiyaye mutum daga shiga wuta yace huwal fawzul azimu shine samun rabo mai girma wato shine zaka je na faɗa ko faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata sai ce faqad faza duk wanda an ka nisantar da shi daga barin wuta sai kuma aka kai shi aljanna ce lalle wannan ya samu babban rabo to Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan ne din sannan sai Allah madauki suke ce fa inna ma yasarnahu haqiqa mun fa inna ma kada dai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasarnahu mun sauƙaƙe wannan alqur'anin sa halnal qur'ana mun sauƙaƙe alqur'anin nan bi lisanika da harshenka shine bi lugatika da wannan lugata ka ta larabci litafhamahu litafhamahu arabu don larabawa ta fahimce shi minka daga gare ka mun yi wannan ne la'allahum yatazakkaruna domin su wa'aztu shine yatta'izuna su wa'aztu fa yu'minuna su yi imani amma sai dai lakinnahum sai dai su la yu'minuna su yi imanin ba sai Allah madauke su kice fartaqi don haka manzo Allah to sai ka saurare zuwan halakar su in tazir halakahum ka jira zuwan halakar ta su kawai tunda sun kin imani innahum murtaqibuna su ma suna nan wasu suna jin wai halakar kai ma fa wai ma'ana shine wasu babu da suka jira annan yau ina da a ce manzo Allah ya mutu su huta da kaza kullum mummunan fata shi suke yi gare shi to shine Allah ce manzo Allah kai ma jira masa wannan lokacin ya zama kenan fa mahil kafirina amhilhum ruwaida kenan a dan jira su kun amma za a ga abin da zai biyo gare su to shine farta ka saurara masu lokacin da azaba zai zo masu innahum haqiqa su ma murtaqibun masu sauraren waya a zuwa halaka kane shine halakaka aka ce amma wannan wahaza qabla nuzulil amri wannan kamin sabka bayar da umarni ne bi jihadihim da ayake su tunan ne Allah ya ce manzo Allah ce saurara masu din amma sanda an ka saukar da izinin yaki uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir to nan kam daga nan duk wanda ya taka musulmi kam to taka shi za'i to anan ubangiji madaukin sarki yace fa inna ma yassarnahu bi lisanika hakika mun saukake wannan alqur'anin da harshenka wato shine sai ya zama aka saukar da shi yadda lalabci dan me wajen dai su su fahimci abin cikin sauki ba tare da wata wahala kwarai da gaske ba saboda yaren su ne kuma wani iko na Allah za ka shi maka yana alqur'anin sai Allah madaukin sarki kuma ya kawo shi da sauki in dai mutum ya ɗaya ɗan karatu mai ɗan yawa yawa haka to wani lokaci ko bai kai inda zai fara koyon tafsiri ba misali sai ka ga zai ɗan rika jin kamar yana ɗan jin fahimta in wasu abubuwan ana karanta kamar yana ɗan gane ma'ana su hakan nan to sai dai an haɗu da wani gyan ne kuma sai mutum ya ji an ba sai kuma ko ya ji ba a yanda aka shi ba to wannan shi ne cewa fa yanda ba sana hudu mun sauƙe shi ba wai ana nufin ai mun sauƙe shi don ɗaya kowa ya ce ya tabbasara ya ta tafsiri shi kina yawa shi aka nufi ba wanda anan ya kamata lalle a ce akwai muhimmin faɗakar da ya kamata a ce mu yi makammu musamman watan a duka dai ire-iren mu zamu cewa dai ɗalibai masu koyon karatu ɗin to lalle yana da kyau a ce ga harkar tafsiri don dole sai mun yi taka an tsandan abu yana da matukar tsanani da kuma haɗari kwarai da gaske sosai ma da gaske don haka shi yasa ƙoƙarin mutum ya ce dole dole sai ya yi tafsiri to abun gan gaskiya yana da wahala da kuma haɗari saboda alkurani shi ya bambanta da sauran littafai da za ka yi karatu kuma ka zo ka fassara abu ba daidai ba wata kalma ba daidai ba ya yi sauƙi ka fassara wani littafi na wani malami haka nan ɗin fiye da a ce magana Allah ce mutu ya fassara ta ya kuskure gari ta tunda misali ka ga hadithi ma manzo Allah da kanshi sallama shi kana ya faɗa cewa man kazaba alayya sai ce falwata falata bawa'a maqadahu minan nari duk wanda ya kuskure mai ƙarya shi manzo Allah ba Allah da barkin shi kai ne manzo Allah da kanshi ba shi kai ne in an ka mai ƙarya ce da an tayi lahira mutum kai tsaye ya nemi wuri cikin wuta ya share ta ya zanna tun ka mai abin hisabi can an masauki ne da ma to kaga amma ashe akwai hadari kin to balle alqurani kenan ko to kaga ya zama dole gaskiya a ce an yi kada zan mutun ya zo ya tayin tafsiri don kishi na gawa da nayi ni ma sai nayi ka a ce yahi ni da sauran ko kuma a'a don dai dole sai an ce man ni ma malami ne dole sai na tafsiri to wadannan gaskiya akwai matsala duk mafi yawanci kuma abin da ya kadan kawo mana wannan matsalolin kenan mutun koda ba abin gwace dole dole sai ya fada sai kaga an taho wurin tafsiri mutum ya ja aya ya bata wasullanta ya ta yi fasara ya bata fasararta a ta jira kowa da cikin ƙulani kuma shi kenan da kuma sunan gwani ne ya ƙware ya iya misali shi gane ka hasake hannu ne ya kai ba alhali kuma abu ba haka yake ba to kaga bayan da hadari gaskiya ƙware da gaske irin waɗannan din batawa da bata wasali ya bata fasarori da sauransu amma kuma shi wanda a jahili ka san bai gane shi kuma ko inda yana ja ana ja kana fasara kana kokarin sai kayi bayani to kaga shi sai ya dauka kai ai malam wani lalle ashe shi ma akwai ilimi ashe malami ne jahili bai gane wallahi amma wanda ya sani shine zai gano ashe akwai matsala abun kawai banda ce ake ta yi to kaga lalle dole ne duk mai tafsiri a ce sai an kore an dan san abun da ake yi din don a kiyaye daga irin waɗannan din don kada ya zama ana yin wannan sai haga yanzu tafsirai misali kaga tafsiri a sauran garuruwa kowane masallaci wancan masallaci wancan masallaci in ma ba wannan ba internet shi ma ka ta gani tafsirai su ma ga sunan kala kala a turo na wancan a turo na wancan duk dai ga sunan dai in ka ji wani ga yanan dai kai dai sai dai sai dai kawai ɗaka ji ma ba ma daɗi har sai ma mutu ya ɓaci dole ma ka ji kawai ka fasa kuka saboda abin ya yi muni da yawa kuma shi mutum tun da a duwanda za ka gani misali zai iya yin tafsiri har a intanet da menene gane ka ya iya wani fa iya ka gaskiya take ne ya iya saboda haka tun da kuwa ya Allah ya ba matsala to mu ko gashi dukkan lambani ne kama gawan sai dai mu shi Allah ya yi muna amma dai kamar lalle abun yana da matukar hadari kwarai da gaske akan wannan din don haka shi yasa kaga magana nan mai hadari wanda sai da na abaka siddiq ya faɗa ko wanda lokacin da aka tambaya ta din nan sun ka tambaye shi wai mu mujeje alqur'ani Allah ya ce wa fakihatan wa abba yace to mun dai sa abun da ake ce fakihatan din nan wai amma shi abba me ake ce ma abban din na alqur'ani yace to shi ma dai bai sani ba sai an bincika sai na abaka siddiq yana halifa annabi sallallahu alaihi wasallam an ka ce at kana halifan manzo Allah sallama kuma baka san wannan ba yace at yace to kusun kuka in yi ma Allah ƙarya yace ai yace to yanzu ya za in ta in kikira ma Allah ƙarya ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lamu yanzu wace sama ta isa ta mai annuwa ta kare ni daga azabar Allah wace ƙasa ta isa ta dauke ni in ta abin da ban sani ba ni fassara alqur'anin da ba ba sani ba kai ta fassara shi haka nan yau sai na balarabi wani kuma sahabi manzo Allah sallama gaban su an ka tsaka da alqur'anin to yanzu akwai wanda aka shi sama an kace dole sai ya tafsiri balle ba wanda aka ce sama an kace dole sai kai kada kawai in ba kawai ka iya ka zo ka zanki fasa mutane masallacin ka ya ishe su a sai a karo da wani abu muna bisa da a tai akwashi a wurin abun ga a tai an ba akwashi abun da zai zama mai hadari da kai da masu mai sauraron ka duk sai a zama duk a fada cikin hadari wanda ba karami ba to lalle ya zama dole a ce an kiyaye irin waɗannan abubuwan saboda watan abun gaskiya na da matukar hadari kwarai da gaske shi yasa ga ji malamai suna yawan bada hikaya wai wai wani mutum wanda kowa yana tafsiri ya kawo wakatala dawudu jaluta ko wai sai dai kawo to shi dai nan wani misali yadda bincika ya ce to to nan dai wani ya kashe wani dai wakatala dawudu jaluta to ya ce to nan dai wani ya kashe wani ya kisa amma hata shi mai sauki ce hau ganin da saboda tun da dai mai fassara ba koko ya kuma gaskiya ne wani ya kashe wani ya dama wurin tun da dama annabi dawudu an kace ya kashe jaluta wurin to amma shi matsala yanzu bai iya ganewa wani ne ya kashe ciki wa an ka kashe kuma shi an matsala ta shi yasa ba ta kana an ka wuce kuma to amma tashin ta ya sauki gaskiya don gara mutum yayi wannan din kuma so dubu ma kai bisa ga mutum ya ce da karhi da yaji dole sai ya kirkira ma qur'anin fassara yayi shi wallahi akwai hadari ba ya kira ba wai dole sai mutum ya murtsa an yi an fassara ta ka a ce ban gane ba kuma in ba mutum ya fassara din har sai ya kokari ma sai ya ƙara bayani don a gane ya yawa to kaga abin ko ma ce zai ja wasu ayoyi ma can wasu ya hada su da wasu ka jawo wata aya da waccan ka hada hancin su wallahi ba karamar kwarewa za ta sa ayi wannan din ba shi qur'anin da ma ko can zaka tafsirin da ya kamata shi ka san shi duka in baka san shi duka ba to ta nan ne zaka yi tajin tun daga jan bakin ka ta tabanna wasu Allah kana ta bata su wasali sama ya dawo kasa inda ba ruwa aka sa ta ai tayin haka nan abubuwa ga sunan dai kuma da sunan ilimi kaga wanda alalan ma ko wanda qur'anin ɗaya haddace misali ko bai da ilimin komai da wannan jan bakin da aka tun nan zai gano akwai damage ciki dada balle an shiga wani fasara su su kuma malamai da ilimi da yawa da suka tacewa su kuma sai su auna auna ka sai dai su ga abun sai a hankali jada to kaga in ba mutun kila misali ana ganin yana da abun ga kila malami malami da sai dai sai asiri to sai garo ashe dufan ko ne kurum shi yasa amma ai asiri yana ruhi sai mutai ba abu ne ruhi shi kenan kurum ya wutar da kai ne to wannan shi yasa kaga ya zama wajibi gaskiya a ce dukkanin waɗanda suke yin a tafsiri a zama ana kiyayewa din kaga shi wancan da ya ce wani ya kashe wani gaskiya ne ya yi kokari shi kam gaskiya amma cewa sai an kikira an fassara din akwai matsala shi yasa zaka ji wani duk da wani lokaci abin sai ya zama kawan da dariya kuma abin takaici saboda abin da yasa ba na dariya ba saboda alkur'ani ne za a fassara shi kuma kaga wannan din ayi banna tai shi kuma ba magana dariya bace magana ce kuma ta damuwa da bakin ciki da takaici akan wannan din tunda misali yanzu kamar irin su a fadar Allah madaukin sarki ko tafsirin wani shi ma bawan Allah wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna yake cewa wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna da Allah yake magana akan masu ciyarwa saboda Allah yace wala tayammumul khabisa gad kunufi ciyar da mummunan abu shine wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna gad kunuhi mummuna minhu tunfiquna wanda za ku ciyarwa daga gare shi sai yace walastum bi akhizihi wanda ku ba za ku karbe shi ba illa an tugmi zufi ma'ana wai ku an ka ba ku shiya ba ku so ne illa an tugmi zufi sai in kun runtse iro sannan za ku iya karɓa ta kuma kanku ba to ga ku ba da irin wannan an ji fasara ko to ji gwanin zai ce wala ta yi mamula khabisa ga ku cuɗan ya mummuna min hutun fi kuna wanda za ku cewa da gare shi sannan sai ya ce wala sun bi akhizi wanda ku ba za ku karɓe shi ba illa an tugmi zufihi sai in kun cuɗan ya shi da wani wanda an mai kyawo wanda zai rage mai muni din sannan za ku karɓa kaga akwai akwai abubuwa da kuma da sunan tafsiri kaga abubuwan gaskiya wallahi nasiha ce wa gane da mai matukar muhimmanci fa kuma wallahi duk wanda zai ce haka nasiha kaza kaza don ɗaya mutum yana musu kamar zai wannan in ba haka nan ba kai tsaye sai ka taikata abubuwan da za ka yi shikenan abu ya zama matsala din to shi zakari shi wa darugoci radiyallahu anhu ya ka bada misali akan irin waɗannan matsalar ya ce shi yasa ɗan mutum zai zo ya ta yin tafsiri bai iya bai to ya ta kwaba haka nan ya ce to sai ba da misali da hausa kasan allah ya ba shi gwaninta wajen ba da misali da hausa ya ce kamar wadda kasan da hausa ne da boko misali yanzu sai a rubuta a kashe makera ko shi kuma wanda abbakon boko sai to ce a kashe makera an kwa samu ɗarko su sun rubuta a kashe makera shi kuma sai karanta a kashe makera to mai annan ke na kaga zai daga mai da makeri sami to kaga Allah wadala ya ce to irin wannan ne za ta faruwa ɗin ga wanda zai zo ɗin wasu a zo a ta wannan kwaɓa ɗin ai taɓanna ai ta yi usko wanda a jahili bai gane wallahi kila ma saboda kokarin sai na yi bayani an gane sai a tajin kamar ilimi ne ka zuba ana kabara ana komi amma ba haka na ba yake duk ana ta dora mutane da akan musiba da halaka shi yasa Sheikh Usman dan Fodo ma ya rubuta wasiqa akan jan kunni akan wannan radiyallahu anhu akan jan kunni lalle a tabbatar da irin wadannan saboda irin musiba da take faruwa sanar da irin wadannan abubuwa din shi yasa kaga akwai ba da bantawa shekaru da dama koyawar shi zaka ji kusan duk da yake ban kiyaye ba amma ko har yanzu suna ci gaba amma na san da duk lokacin mukaddama suna tafsiri suna kokarin ƙara yin fadakarwa akan wannan shine a Said Mustafa Shakbam sahihi su Shak Mansur Ahmad makaranta na san da duk shekara yawanci mukaddama suna tafsiri zaka yi sun ɗaya kira akan harkar tafsirin nan fassarawa akan jahilcin nan hadarin shi ko kuma fassara bisa ga sun zuciya hadari ne din to duk dai wannan ne dai abu ne wanda yake mai hadari kwarai da gaske baka muna fatan Allah ya kiyaye mu kuma muna roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta mana dukkanin abin da muke kurakurai kuma dama shi tunatarwa dama tana amfani ne ga wa'azi ga mumini ko fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina mutum yayi wa'azi amma yana amfani ga masu imani inda matsala take shi dan da yake da sharri da kullum makici shi kuma sanadiyar yanzu wani zai yi maka tunatarwa ko nasiha ko wani wa'azi a lokacin shi dan shi kuma zai hula ma mutum wani abu daban shikenan marmakin a ce ya karbi gyara ko wani abu sai a samu matsala shikenan ma da shi kaza kaza da sauransu abu ya lalace babban abin da an na ƙarshe dai na shawara shi ne duk gare mu dai gaba ɗaya da muka koyo ɗin da ba mu iya ɗin ba to kawai dai mu dai koma makaranta kawai kuma in za a yin koyon abin a yi koya ga waɗanda sun ka iya amma don ba haka nan in ka ta ka koya ga wanda shi ba iya bar shi ba abin guda ne yanzu haka za a yi shi za ake cewa wai in ka koyi ilimi ga wanda karatu bai zanna ba karatun yadda ka san mutum yaro hakan ga mai dibin gora an sa abin da ka ci dibin gora ɗin ko to an ka ce haka ne ilimin naka zai zama kai ma babu shi ma ba sai hankali dai ba zai zama tatacin ilimin da kyau da kyau irin wannan ɗin ba to duka dai dole ne ya zama mun wa'aztu mutum ya zama ya kiyaye irin waɗannan kaga in mutum koma makaranta da ya aibi maka ne girman kai da wani jiji da kai da nuna isa da wani abu sai ya koma makaranta ya kuwa shi kina zana ba na mace akwai wani ba Allah mai kokari kuma gaskiya ina jiji na mai wallahi kwarai da gaske yana kokari yana tafsiri a gare su da yake yi amma dai kam kuma shekaru ha dan yanzu insha Allah yana zai kai shekara 20 yana tafsiri amma ba ruwa ne dai duk inda azumin nan yayi to duk sanda ya ce wurin nazarin tafsiri ne ya samu kalma guda wa gana ne ya ga talaki mai inda ya ka zuwa wurin karatun wasu ya tashi ya ce wani gari ne wurin malamin da zai koya a koya mai amma sai ya ce inda kalmar na talaki mai saboda ita zai dawo sai ya ce ya sabon karatu gaba ɗaya don ɗaya daga a samu matsala to amma yanzu kaga ana tawa ana tafsiri saboda Allah yanzu in ta yanzu za a koyo mai baki inda zan tafsiri yau yanzu yau za a ta a koyo mashi sai in ta kuma in shi yanzu haba jama'a ya za a yi tafsiri da haka nan ajinan ba dole ƙur'ani a ce ka san shi don duka sannan saboda wasu ayoyin kamar da muka sha bayani eh wata ce kayan bayanin wata sai ma'ana ta hiso da kyau in ka dauko da wancan da wancan ka hada su sai su bada ma'ana mai kyau to sai zama a tun farko bakin nan inda an kai maka nan ɗaya ne ka sani ko da ka yi da kyawun ai akwai dan sauran matsala ne in ba ka yi da kyawun yanzu misali nan wurin ana ya samu wata matsala nan kamar yanzu nan ne ira ne yadda muka haɗu da wata aya nan akan magana yawa nan inda ya magana ɗin ya ce sun masubbu fokar asihi min azabil hamimi in ka diba a jalalai ne ɗin sai ya ce fa huwa ablagu min ma fi ayatu yusabbu min fawqi ru'usihimul hamimu waccan aya ta fi kaiwa matuka bisa ga waganin da Allah yake faɗa cewa yusabbi yanzu wani in ya tonan bai san Qur'anin da duka ba bai gane ba ayat Qur'ani ce sai azu sharhi da kurum kuma alhali ayat Qur'ani ce haka wurin da yawa ana sha irin waɗannan matsalolin din to kaga duk akwai matsaloli gare su din to duk irin waɗannan abubuwa ne suna faruwa da gaske kwarai da gaske wannan da gaskiya wallahi akwai hadari gare shi ba dan karami ba da mai yi da mai saurare da abubuwa dai ga sunan dai sai dai mu ce Allah ya cire mu da girman kai din kuma ya cire mana kokarin kada sai mun ce an ce mu mai aya ko kada a ce sai an ce warwa na aya ni ma na aya haka nan ko kuma kada a ce a a ai don gara dauke ni jahili ne ni gaba ɗaya ba sani ba dole sai na tafsiri a ba dole bane wata rana shewa yahuza bin magaji shi ma wannan kamar da aka sani radiyallahu anhu shi ma ke magana yace yace shi tafsiri ai ba dole bane sai mutun yayi ko ko ne yace tunda ba dole bane ai sai ka je ka samu littafin da ka san kaya muna ka tara mutane masallacin ka ka zaki koya musu ya ishe ka to shi din ne to muna fata Allah ba mu ikon gyarawa kuma muna fatan Allah ya ba mu ikon komawa makaranta da yin karatu din kuma Allah ya ba mu karatu mai yawa mai albarka wanda zai amfani mu duniya mu da lahira muna roƙon Allah ya ba mu ilimi ba don neman girman kai da suna da kuma jayayya ba don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya biya muna dukkan bukatun mu alkhairi ya kare mu daga dukkanin sharri na duniya da lahira ya ba mu duk alkhairan da a cikin wannan wata ya kuma karbi dukkan ibadun da muke gabatarwa ya sa mu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah san bukatar kowa Allah ya biya mu da kowa bukatun shi na alkhairi masu neman addu'a ga marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiyar masu neman addu'a ga wato marigayansu da suka so Allah ya gafarta musu Allah ji kansu da rahama mu kuma Allah ya samu cika da imani da sauran dukkanin masu neman addu'o'i akan kasuwancin su da masu sana'o'i na hannu da ma'aikatan gwamnati da masu neman aikin da kowa dai abin da yake yi muna addu'a Allah sun yaba kowa albarka cikin abin da yake yi din don alfarma manzon Allah sallama da masu fita zuwa anguwa duka dai muna addu'a zuwa ga kowa baki dai albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين الحمد لله